أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أهله وأصحابه ومن تبع بإحسانه إلى يوم الدين أما بعد أهديكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته suna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala mai iko mai dama da ya ba mu damar halartar wani majalisi mai tarin albarka mai dimban tarihi a gare mu da dukkan masu sha'awar suna. Allah ta'ala ya kyauta da kwanciyar malam ya ƙara mishi rahama ya ƙara mishi ni'ima ya ƙara tabbatar da wakafansa tare da iyalansa cikin rahama. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon faɗan abin da zai zama alkhairi a gare mu Allah ya ba mu ikon aiki da shi ya kuma ba mu damar yin ayyuka na alkhairi ya kuma amince mana da karɓar shi domin kullum na faɗan yin aiki na gari ba shi ne gadarar ka an karɓa ba akwai haƙƙi a gare ka na ka sake neman yardar Allah a cikin ayyukanka na alkhairi aikin alkhairi kake yi shi Allah yakan ce in ya ga dama ne yake yi in ya ga dama ne yake yarda to ashe dole akwai neman yardarsa a cikin ayyukanmu Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da mu akan ayyukanmu fadin mu da dukkan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora mu akan sa na kudanci da Annabi sallallahu alaihi wasallam a kasancewar yanayin yadda muka samu garinmu ya sa mu fara tunanin ko ba za mu samu halartar majalisar ba amma alhamdulillah majalisin ne da mu na ɗalibin ilimi majalisi ne nawa da dama suka san sunan kuma suke kwatanta ta dama abu kaɗan ne za mu ce lakin fa inda zikira da kawunan gari dukkan mummuni tunatarwa tana amfana ta zai zama abu ne da kika sani amma in an faɗe shi sai ji kamar an zaburar da ke wannan dama ɗabi'ar mummuni ne kwata kwata annabi alaihi salatu wassalam abin da yake faɗi cewa shi addinin kanka annabi haka shi wannan tunatar da juna nasiha wa juna kwata kuma shi ne addini don babu shi to babu addini to Allah ya taimake mu da tunatar da junan mu alkhairi Allah ya ba mu ikon fahimtar abokan daidai kuma mu faɗa daidai Allah ya ba mu ikon koyi da suna rana ba alaihi salatu wassalam a kasancewar muna cikin wayansu kwanaki tsadaddu masu daraja dole kafin mu magana akan sallar idi dole mu ƙara cewa wani abu kan shi harabi ba duk da ɗazu na ga wata tambaya sai dai kawai ana yin sa ne ɗabi'a ne ko al'ada ne na na kasa ganewa amma ina so mata mu gane ba shari'a ba ne kar ki yi shi a matsayin aiki kika yi wai kina jiran lada a'a duk abin da annabi da ce a yi shi ba Allah da ce a yi ba to ba a jiran lada a gurin shi shi yasa hannu sake yin wata magana a gurin safa da marwa aikin safa da marwa da ake yi wajibi ne ga mai aikin umra ko mai aikin hajji sai na ce akwai wani guri da za ku ga maza suna gudu mata ban da mu. A tsakanin safa da marwa, akwai wata wuta da ake kalla koriya ta ɗau daga wani layi zuwa wani layi. Wannan bagiran maza ne kaɗai aka ce in sun zo wurin yi sassarfa amma ban da mata. Me yasa aka ce maza su sassarfa? Wannan bagiran nan ne ba ku yi maza maza ku bar wurin. To shi yasa maza an zo wurin suke yin sassafa amma hannata ya kar mata kina tare da mai gida in kin ga ya zabura ya hau sassafa ke ba ki shiga da gudu ki shi ba sunna mu bane ba ta. Muna yankan bangaren da ya shafi mata ne mu kina san. Ban yi magana akan sassafar mata ba a wannan wurin don ba ma yi. Mata ba sa sassafa a wurin da suka je su wannan bagire da ake yi sassafa. Alhamdulillah maudu'in mu yi magana akan zani magana akan wayannan kwanaki masu daraja sallar idi tare da ni da kuma lafiya. Abu na farko dai wayannan kwanaki gaba ɗayan su Allah subhanahu wa ta'ala ya girmama su. A yadda yake ce sun ma kowanne kwanaki daraja. Malama suka yi ta ba ba akan har kwanaki goma na kashin ƙarshen Ramadan ya tar kwanaki goma na ƙarshen Ramadan. Domin su kwanaki wa'ilin yinin da daren dukansu suna cikin wannan falalar da alkhairin ramadan kuma sai aka ce iya daren da yake da alkhairin sai wasu ka ce a to ai ramadan yana dauke da dare na lailatul qadr shin sun manta ne a wa'ilin kwanaki goma kuma akwai ranar arfa ranar da Allah ya saukake ta fiye da kowace yake yin yafiya fiye da kowace irin rana ranar da Allah subhanahu wa ta'ala yake ya ya yake da take tashi yau kuka saboda tsawar gani yake tsiban da ake wa mutane ana kai su aljanna kamar ba za a rage dan wuta ba saboda tsabar da rahama da Allah subhanahu wa ta'ala yake ya biya da Allah subhanahu wa ta'ala yake shedan gani yake ba za a rage saurayi yan wuta ba to a cikin wannan kwanakin ba take don haka da su wa'ina kwanaki abun karramawa ne yar uwa karki bari yi wasa da shi. Mu yi aiki mu samar da kanmu alkhairi, mu ruban yawo kanmu alkhairi a cikin shi. Harshen mu su kasance suna faɗin alkhairi. Ko aiki kike yar uwa za ki iya jikin. Kai da kawa kike za ki iya istifari. Ambatan Allah mumini dama ko yau sam ake yi Allah kada ya yi nisa da bakin ki don me kada lokacin da wata masifa ko bala'i ya zo miki abinda kika saba ambata wallahi za ki ambata. da dama daga cikin masu munanan kalamai suna tashi a halin operation ko wani abu a suna naushe a shan idan dama ke mai mummunan furuci ne ko mummunan furucin zai to a wayannan kwanakin ake so ki horar da harshen ki horar da harshen da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala da fadin kalmomi masu daraja masu tsada karatun alqur'ani na filfili azumi idan Allah ya bada dama kwanaki ne da annabi alaihi salatu wasallam ya ce babu wasu kwanakin da Allah yake so a yi masa aiki na da'a irin waɗannan kwanaki. Sabai da suka san da hali suka san wahalarsa san irin yadda ake fita da ayi sadaukarwa a kai suka ya rasu da ta walar jihar yake na'am walar jihar. Suka ce ya rasu da har yin jihari don Allah yake eh har yin jihari don Allah. Wanda ya jihari ‘yan uwa bai kai ki ba idan kika yi bauta a cikin wannan kwanakin. ku tafi jihadin nan fargaba kullum ba cikin rayuwar su take ka fita za ka dawo ne ko ba za ka dawo ba ka fita ka yi ban kwana da iyali ne ko ko za ka dawo ka rike shi sai aka ce yanzu wannan bauta da kike wala Allah azumi kike wala Allah istighfari kike wala Allah karatun alqur'ani kike sadar da zumunci kike insani kike kyauta wa marayu ko wasu sadakoki ne to duk wannan aikin da kike sai Allah ya ɗauke shi ya rikar da ladarsa kwatankwacin irin wa'ancan rana da sahabbai suka samu a wancan lokaci. Mu ba idan ba da irin wa'annan kwanaki ba, a yanayinmu da yanayin ayyukanmu da ba za mu cimma abin da ake so a cikin yan lokutan da Allah ake ba mu ba. Wa'annan al'amuran abu ne da za mu girmama girman yin su mu ninka ninka wasu. Mu hana idan mu bacci, mu yi aiki sosai mun ce za mu magana akan sallar idi ba wai za mu zauna mu karantar da sallar idi ba makaranta ne na kowa ya sani a ake kurakurai da ake a sallar idi nake so mu tsamo su mu kwatanta gyara su kuskure kuma ya haɗa har da waɗanda kake ganin kamar sun san sunna kamar sun san addini sai ki ga kowa haka ake to me zai sa ba da falalarsa kowa yanzu ne ma take kaza tun asuba ta yi abin da za ta yi lokacin da zan sallah ya kamata ku yi sallah amma sai muke fita sallar kuma ba su sani a ciki kuskure na farko idan aka je sallar idi rana ce da Allah subhanahu wata'ala ya ambace ta da mu dinga ya mana umarni da mu dinga yawan zikiri rana ce da ake ambatan Allah ambatan Allah mai yawa tunda kana cikin sallah abin da ya wuce maka ka zo ka cika idan an gama don hakan nan mu gane tafiya da tasbihi na wajibi ne kar ki tafi daga wanki kuna tafi kuna ta labarin ai da in samu aka garbo ne ko wanda kin gani ne jiya da zaka kuna ta labari tun daga hanya za ki gane babu ilimi a cikin tafiyar mu zuwa masallaci so ake a tafi da zikiri a tafi da zikiri yan uwa ku gane tun daga kan hanyar nan da suke kallon dandazon mutane har zuwa filin idi har zuwa wannan duk da gire da kika ga an shata da waɗanda suke kallo da wanda idan bai kalla ba Allah haka kawai yake jin daɗin zallan mu a wannan lokacin Allah ya ambace mu ya ce ya Jibrilu ka ga bayina ka ga bayina da suka fito da wannan bukita ta kama kun san me bukita ta kama an hana mu a wayannan kwanakin an hana ni yankan barci an bi wasu abubuwa sai aka ce da an ce ni yanzu kuma sai aka ce kar a yi Allah sai ce dan yana so ya nuna isar mulkinsa akan bayin sa yana so ya nuna irin biyayya da ake masa ba wani dalilin da za ya sa ki ji a ranki to ke aikin da ba da za ki gani ba da a ni ko dan Allah an ce yana ambatan masu wannan ka ba ba zan yi ba yace kagan su yadda suke nan ku shaida na gafarta musu laifin su gaba ɗaya tun kina kan hanya ake nufi ya fiya yar uwa kina kan hanya kina ta labarin wata tana labarin drama wata tana labarin menene wannan yan uwa mu tafi cikin ne nutsuwa mu tafi wannan ambatan Allah subhanahu wa ta'ala idan kin je ki kar ki kalli in sako a wanda ke ma kin zo ina wuce a wallahi ba abin da ya kai ki masallaci kenan ba in kina son gaida wuce ki bari an yi sallah aka tashi sai a yi ta gaisuwa rana ce ta gaisuwa dama ana zuwa gidan juna ma a gaida juna wannan daidai ne amma ba a tsawon sallah ba yar uwa idan kika ga wanda kika sani a tsawon sallah a iya kin yi kokari da rama ta hannu bi ta abin da yake gaban ki menene ambatan Allah subhanahu wataala neman yafiyar Allah subhanahu wataala neman abuwar Allah neman yardar Allah duk kalmar da ta zo gare ki da neman kusanci da Allah karamai ne ta yar uwa kada ki shiro har sai lokacin da liman ya zo idan liman ya zo ba komai za ki ba dama kawai kokarin kabbara na da ana tayarwa liman zai zo ya kabbarar harama idan ya kabbara harama ana daga hannu Allahu akbar idan ya sauke hannunsa yar uwa za ki ji ana ta Allahu akbar Allahu akbar har sai yayi sau bakwai ba a daga hannu a wani na kabbarar bayan bayan ta farkon sai ki gama ana ta da ango ana ta watalawa ana ta da a'a ba haka ake yi yarwa ba a ɗaga hannu a kabbara bayan ta kabbaran haram dan yadda za ku fahimta ma ai mutuwa ba ta samu ba ai ba komai ake karantawa tsakani ba Allahu akbar Allahu akbar to ai ba sai kin yi kawai fada zai sai idan ya fada sau bakwai sai fara karatun fatiha ko suna tana da suratul a'la mafi aka kalbo za a kai raka'a idan aka dago kabbarar kahowa daga raka'a ta farko aka ce Allahu akbar ne ma za ki ce Allahu akbar ki daga hannun ki ruwa wannan dama kina yi a sallar yau da kuka ko to za ki yi ta a wannan gurin ba amma kabbarori biyar da zai yi a bayan wannan ba a daga hannun yan ba a ɗaga hannu a wani lokaci hagbarori biyar na baya yan uwa mu koyi ibadar mu ko mu muna zuwa islamiyya mu ware ranaku mu sai a koya mana sallar idi a koya mana sallar juma'a a koya ba mana yadda ake shiga masallaci wani kallo ake zama a masallaci ko mi ki shi ki shi na ubangiji idan aka yi sallah aka idar yan uwa nan ma akwai wani kuskuren mu na mata daga an yi sallah assalamu alaikum assalamu alaikum wata kabiru wata bance hankalin mata sai ya faɗe ƙoƙarin ya ta da. ‘Yan uwa daga an gidan sallah liman sannan ne ma yake sake wata kabbara rana ne ta ambaton ubangi sai ya kabbara ya kabbara sai ya fara kuɗi ba. Ba ma tsayawa mu saurari kuɗi ba ‘yan uwa a wannan gurin sai ki ga mata gaba ɗaya an wata ga kuma ta ɓangaren sauran ma za a zaune to ba kawai muke da su wadanda mu mata mu dinga kamanta abin da Allah subhanahu wata'ala zai yi kada mu zama kullum cikin jahilci idan liman ya fara hutuba yar uwa samu nutsuwa idan kina baya ma ɗan mata gaba ki saurara me ake faɗa idan aka yi hutuba aka gama nan ma gani cikin hutubar ma ana yanke ta musamman ta wannan sallar ta barbarin da Allah ya ce kabiran kafiran. Yawa ake yin Yana cikin hutu ba ma za ki biya amma ta Allahu Akbar. Allahu yana girmama Allah ke ma sai da dan sa min girmama Allah a rai ke ma sai ki ƙara akai cewa girman Allah subhanahu wa ta'ala. Ki sassa da buwayarsa. Kuma ki ji godiya a rai da Allah subhanahu wa ta'ala ya wanda da ke har zuwa wannan lokaci. Ba dabara ki bane ƴan uwa ba waye ki bane jiya an kai wata shekaran jiya an kai wata ke ba ki karfin ke ma a kai ki ba da Allah ya kawo ki ranar nan shin bai kamata ki samu nutsuwa ki gode wa Allah subhanahu wataala ba kuma an ce yana yafiya a wannan gurin me zai daga kafa ta a wannan gurin dan me za ki saurin isa gida mun je gidan mai zami gidan da yau da kudin ne wancan gurin ba da gobe ba ki zo ba ranar sallah ba aka yi ta a filin yi da sallah ki wani ki za a kama wata da wani a yi abu a muhallin sa yan uwa to wannan ma muna yau kun shirya yan uwa mu gyara mu gyara mu gyara a dawowa ma akwai wannan ambatan Allah subhanahu wa ta'ala kai wannan ambatan Allah ba a kare ta sai bayan kwana uku ba an yi sallar idi ba liman ya yi haka kwarorin to ke ma kin dauka kenan har gidan idan kika yi sallar a zahar malama suka ce ki maimaita ki maimaita ba a kaɗe ta adadi da irin damar da kike da ita a gire amma dai ki maimaita Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira wa subhanallahi kabira wa la ilaha illallah wa quwwata wa asira duk irin wanda ya gowa ciki ba sai wannan ba su kalan ba da wata tasiri su kalan ba da rabi ki ta maimaitawa gwargwaron iyawar idan kika tashi bayan la'asar ma a maimaita a cikin aikin gida ba ku ba na ce kan aibani a dinga maimaitawa bayan la'asar ana maimaitawa bayan magariba ana maimaitawa bayan isha'i ana maimaitawa kun ga a ranar za mu maimaita bayan sallah guda hudu kenan ba washe gari sallah biyar cikakkiya wata ba shekarun sallah biyar tsakiya wata ba shekarun da an yi asuba zikirai sun ƙara sai mai nisan kwana idan Allah ya ba shi. Ya za a yi saraci da kwanakin da aka da shi. Kwanaki ne na aikin mina ko? Aikin hajji da ake in an fita mina, wayannan kwanakin su ma irin wannan aikin da muke yin su ma su can suke. So Allah yana so ya rikar da mu samun lada kwatan kwatin nasu da mu samu halin zuwa. Allah yana kwaɗayin ke ma ya baki lada kwatan kwatin irin nasu. To ‘yan uwa kada mai wasa da irin wa'idan kwanaki. Wa'inan zikirori duka a kasance ana maimaita su ana yin su sosai don suna da fa'ida suna da amfani. A sai magana a kan layya duk da ina tunanin lokacin da ya fara tafiya ko alhamdulillah kowa ya san yanayin da ake ciki. Ɗaya abu ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya sunanta wanda tarihi ya nuna mana dalilinta wanda kuma yanzu muke koyi da sunan Allah alaihi salatu wa Dan Allah subhanahu wa ta'ala ya gore miki halin yin dariya. ‘Yan uwa, ku gode wa Allah subhanahu wa ta'ala. don dubu ya ke suna so bi in samu ba. Ki gane ke din ba wayan ki bane. Ki gane ke din ba dabaran ki bane. Ki gane ke din ba dai kin fi kowa Allah ya baki ba. Allah yana ba mutum dukiya ba dan kuma ya fi sarka fiye da wancan dalakan ba. To sai ki tauna aikin da za ki da shi. Don me? Don Allah ya baki lada ne ki bari. Misali daga cikin talakawa akwai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya jarraba. ga su da kwaɗayin aikin alkhairu amma ba su da hali to bai ba su damar yi ba wasu kuma Allah ya zarrabe su kawai aski da ta kai abin tausayi ke har sai Allah ya baki damar hidayya yar uwa ba sadaka irin ta gargajiya da ake yi ba sai gidan wance na sai gidan wane na ya kawo min nima zan kai masa a wanda kuka aiko min ban aika mata da yan uwa yanzu an wuce wannan gurin a dinga kwatanta aikin irin wanda Annabi alaihi salatu wassalam ya ce aiki ki duba wanda kin san ita wallahi gidan da ya ke ya ke ba ba ta daukar naman da yawa da ba za ta dandana da yawa to irin su ne waɗanda na farkon za ki cewa bari ki musu alheri ki ba su sadaka ko ki musu kyauta don su abu domin lalle an ce a iya kasa ta bashi akwai sadaka akwai kyauta akwai kuma amfani wa kayi da sadaka da kyauta suna da bambanci mafi yawanci kyauta mukan yi ta da ƙawaye da ‘yan uwa. Sadaka mukan yi ta da maƙota ne da sauran wanda suka tantanta suka fara suna daga nesa. ‘Yan uwa ki yi ƙoƙari ki haka yi wa intan nisan. Wata idan ba ki mata alkhairi ba, wallahi ba za ta iya samun irin wani alkhairi na daga gariya ba. Ko a tuwon sallar ki kika dafa, yi ƙoƙari ki duba gidan da sun san cewa idan ba yake yake da kuka samu kuka taimaka musu da dama za su ci ba ku yi musu alkhairi kada ki damu da wacce kin san ita ma matar alhaji ne ta yanka tana da shi in ba ta samu kuma ce mata wallahi makota na duka yawanci suna da larura ne kan kokari na bai kawo guri ki ba Allah ya maimaita mana in har ban girman Allah kika wala ba ta da haushi ki ba kowa ya yi aiki domin kwaɗayin lada don baka shina ba wani da irin wannan aikin za ka maimaita ko ko kayi ke da iya rayuwarka. Don hakan nan, layya kamar yadda malama suka ce na farko an fi santa da rago in Allah ya baka halin sayan rago. Idan bai baka halin sayan rago ba, akwai tinkiya, akwai taure, akwai akuya. To amma malama suka ce ga wanda Allah bai da bai ba shi hali da yanka wannan ba amma yana da ɗan kuɗin da zai iya kasuwa su bakwai ko su goma sai saniya guda ɗaya an yadda su ma layya suka yi amma ki gane karfe kina da dubu ɗari kai gida yana da dubu ɗari ku ce mu haɗa mu sai rago rago ba a tarayya a kansa taure ba a tarayya a kansa amma kuma yana iya ɗauke layyar gida gaba ɗaya idan mai gida ya siyo ragon turba ya ɗaya ɗari da hamsin. Ya sa niyya a kansa wannan layya ta ne da ahalina Allah ya karɓa dukkan ku kun yi layya mutane gida. Don hakan nan wannan sharaɗi na kar a yanka farce kar a yi kaza idan mai gida ya san zai layya ya ce wa matan sa kar ku yi. Kuma kar ku yanke farce kuma kar ku yi kaza kar ku yi kaza insha Allah ku gani ya ka. Amma shi ya saya zai ji kunci gidansa gaba ɗaya. amma a halin zamantakewa kuma kina iya ba shi kyauta dai kin san karfin sa bai kai ya ke ba ba wai kina nufin kun hada ne kun da ba a gudun ruwa kika ba shi don ya samu ya tsaya din ba dai ki bane wannan ba kyauta kika ba shi don me kin san asusun hannun ka bai kai ya sai layyar ba sai kika ce wani adashin ki da kika dauka ka cika ka sai abin layya wannan ba yayi ce ba ba kika yi sai abin layyan amma ki gane layyar ta ne gidan ki amma ta jibince ki gaba daya to wanda ma abin kiyayewa ne kamar yadda aka ambata rago wasu ma suka ce mai tozala ko mai kamar ragin fari da baki wanda za ki ga akwai gaban kafafuwan shi akwai baki ko rawun din gidan shi baki haka dai kamar yadda aka siffanta wanda annabi alaihi salatu wassalam ya gudanar da rayuwarsa to ana kwatanta irin wayannan ayyuka na alkhairi a kwanaki ne dama na farin ciki kwanaki ne na ci da sha to biyar wata yan uwanki maƙotanki wata alkhairin da take da shi wallahi mai gidan da bace da shi da dama da cikin wanda Allah ya tsira suna wadatar da mai gida bai da to ke ki dauki dubin nan lamarin al'amarin kyautu a wanda kota ba laifi bane ki dafa babbar cikin ya ki raba kowa ya ci in an yanka abin yankan ki sadakar kowa ya ci kowa ya ji daɗi kowa ya ji fatan alkhairi wannan abin shi Allah yake so Allah subhanahu wata'ala yake musulmai mu gane baya nufin ayyanka don yana kwaɗayin naman ɗayyan da za mu yanka baya kuma nufin mu yanka don kwaɗayin jinin da za mu zuba ko kuma su da Allah kan ai Allah jinin kaɗai yake so a'a to Allah baya son jini mashirkanta masu tsaki sun suka ce a zubar da jini suna son jini Allah da yankan da kika yi jinin da naman duba shi yake so ba tsoron Allah da yake zuciyar kansa shi yake so. Haka kawai kika ɗaune da dubu ɗari, ɗari da hamsin, ɗari biyu, ko wani abin da ya kama da haka kika ce a je a so miki rago. Me za ki yi layya? Don wa kika yi layyar nan? Kin san umarni ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Kawai don yadda da zatin Allah subhanahu wa ta'ala. don kwaɗayin sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallam kuma kin san ke ba ku komai a rayuwar irin wannan kar ki ce dan kishiyar ki dai ne ke ma za ki ba lada kar ki ce dan makota sun yi ne kar yara su zo ɗan kare ko dai ka fi duru ne a saba a irin wannan abubuwan yan ma duk mutum a zuciyar dan tsantsin Allah dan girmansa neman yaddarsa da kwaɗayin ladan wannan aikin ya kalfi don ne Allah abin da ya faɗa kenan shi yana son tsoron Allah da yake zukatan mu ne. Mummunai da suka yi layya duka abin da zai duba tsoron Allah da yake zuciya. To abin da Allah kaɗai yake son ne ba nama ba ba jinin ba. Babu wanda na yana da zai tsawo daga sama ya ɗauke nama ba wani mala'ika da ya sauko daga sama ya tsotsa jinin a in kin bar jinin gobe mala'ika shi abin ya bushe yau ko Allah ba shi yake so ba tsoron Allah ne yake shi don haka na kowa da kansa da niyyarsa kada ki lai yake zama ba ki da lada idan Allah bai ba mu halin yanka ba yan uwa yadda da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya azumi yadda da cewa Allah bai manta mu ba yadda da cewa Allah ba wai bayyana kan mu bane Allah yana son mu ɗan uwa yadda Allah yana son da ya ajiye ta a halin da ya bar ya gane shi ne ya mutuntar da ke akwai wanda idan aka ba shi arziki wallahi zai bar kan mai da Allah wani kuma talauci ne ya azabtar da shi zai bar kan mai da Allah ko Allah sai yake duba wane ne ba za a bar shi da talauci ba wane ne kuma za a iya bar shi da talauci kuma ya rayuwar da ake shi so akwai hikima a cikin al'amarin Allah duk rayuwar da ya ɗora shi a kai ki gode masa ki kuma yi masa biyayya a kai don waɗannan abubuwa ne masu girma ‘yan uwa mu girmama niyyar mahaci da kuma yawaita ayyukan ku. Ku tashi cikin dare bautar Allah, ku tashi cikin dare ki maimaita addu'o'in da suke zuciyar ki faɗa ki ƙara faɗa ki tashi iyalai gidan ki so ma ki faɗa don me don Allah ne gaggauta amfani. Gaggauta nan kwanaki duk abin da kika nema ‘yan uwa za a bani. safiya ne ko mace dare ne ko rana duk lokacin da kika roki Allah ko ba buɗe da karɓa ake yi don haka nan kada mu shagaltu musamman kuma rana guda ɗaya da Allah subhanahu wata'ala in ya kai rayuwar mu gare ta ita ce ranar arfa yar uwa malama suka ce wannan ranar don aka kai kamar sallar azahar sallar azahar ma gaba ta farko sallar ne a farkon lokaci ki zauna ki kalli gabar kalmomi na girmama Ubangiji. A wannan ranar Allah yana son ka girmama shi. Subhanallah, subhanallah na aku, subhanallah na aku, subhanallah wa bihamdihi subhanallah na aku. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Annabi alaihi salatu wa sallam na Aisha ce ba ta ji yana ambaton wata kalma wanda wannan لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير maimaita ta yake babu abin shi kuma annabin sai yake bai ji wata kalma da ta fi soruwa a gurin Allah subhanahu wa ta'ala ba a wannan rana irin wannan tasbihi da rana shi yake shi yake kaiwa maimaitawa to ashe yana maimaita ne saboda Allah ya zabe shi ya dawo da shi kan sauran tasbihi ko to kowanne aka yi ana son sa amma ki maimaita wannan da shi ila adad ki karatun qur'ani gurgurdan abin da Allah ya baki ki wa annabi salati istighfar yawa abubuwa guda uku ko da kin manta da cewa Allah ya muku ba in kika yi su Allah shi yake tsawo abin da yake ranki na dangin addu'a ya amsa miki na farko ka tsiri استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفار نبيه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو استغفر الله واتوب اليه irin duk nau'in tasbihi suna da yawa kowa shi na ko sai da yake istighfar ki ta maimaita su har sai kika cinye lokacin zai da so za ki ta ko ma kai kin cinye lokacin har asuba ta zo kina sani istighfari kawai kin rike da istighfari kin manta ne sai Allah ka mun kaza Allah ka sani ci garaba Allah ka shigar min da ya kin manta kawai kina ta istighfari kin shagala da girman ubangiji da ne ba ya ce ne kuka yi Allah shi zai ba ko abubuwan da suke da a zuciya ya aiwatar da kanka mai karatun alqur'ani sai ta shagala da yawan tilawa da take so ta yi kawai tana ta tilawa burin ta kai ibi kaza a bari da dalibi kaza tana haka har sai da gari ya waye ko sai ta ji asalatu ta ce sallah ita ma wannan moniki ita da wani abubuwa da Allah zai Allah shi yake ganin me abubuwan da yake zuciyar kuma da yake ibada ga ina da addu'o'i ku sai ya amsa ni to irin mai masu irin wa'ina mu Allah ni muke yake da kanka haka nan ne salati wa annabi alaihi salatu wa sallam kawai salati kike wa annabi alaihi salatu wa sallam har asuba ta cin miki baki dana azumi sai Allah ya mun komai ba to Allah sai ya dubo menene bukatar ki ni sai nake da irin wayanan to ai su ne masu da kutancanta addu'a da Allah ya kalla ita ce dama ta tantan da ki ita ce ta tantan da ya amsa miki to ai ita kuma ta fi kamata a amfani dole ana abin da za ma zaki lura ba shi ne fitar da tarihi ba so yan ma mu shagaltu da aikin alkhairi musamman a wannan ranar bayan sallar azhar malama suka ce idan kika yi sallah ko da akwai aikin kitchen ki yawaita ibada ki yawaita kalmomi irin na ibada ki yawaita tasbihi ki yawaita duka wani zikiri da zai kai ki kusanci ga ubangiji addu'o'i yar uwa dukkan addu'ar da kika yi Allah zai karɓa ki ke ka fi sanin damuwarki a zuciyarki yar uwarki da ka san menene damuwarki ba a wannan bagiran ne ake kefewa da ubangiji subhanahu wata'ala ki gaya masa Allah ka garance ni da kaza ya ubangiji dama kai kai ni kuma na karbi jaraba Allah ka bani kuma ci ya Allah ka garance ni da abu kaza ya Allah na gode maka da wannan jaraba da kuma Allah ka bani kuma ci ki irga damuwoyi Allah ya san da ma kina ce amma sai ki gaya masa Allah kai kake yayiwa idan ka so yayiwa ya ubangiji ka yayi a lokacin da zan iya yayiwa kika ya Allah na kawo kukan abu ka za gare ka Allah kai kake share hawaye ba a yi kowa kuka sai ubangiji ya kawo mun gane an wuce lokacin da zaki zauna kina wa kuka a baban ka biyu yau suka zo ka take wa kuka a a ba kuka a ne gida yar uwa idan sai ki hakuri da naka amma ki koma tsakiyar dare ki kuka wa ubangiji wallahi sai ya yaye ki damuwar Allah yana jin tausayin me yi ne addu'a tana yin kuka kada ɗaya dame kina masa kuka kina masa Allah wani kada ɗaya ta dame kina kuka kina masa Allah wani bincike kika mun kaza ai Allah sai ya uwa a bakin ta tana faɗa wa iska mummunan kalma irin wannan ƴan uwa ba san lokacin da zaki je in je ki wa Allah kuka kina sujada kina duk da hawaye Allah daɗi yake ji a wani lokacin da kalli ta damuwar da ta dame ki ba kowa kika kawo ba shi ne kika zo kika dawo gare shi kike neman ne ya yaye miki ita. Allah zai ce mala'ikunsa ku kalla ku kalli damuwar ta bi ta nema a kayi ku ce da na yaye ba wallahi Allah zai iya yaye miki damuwar ki kafin ki ɗaure shi ki da ba za ki gane ba ne ‘yan uwa. ke ne baki da an muke ba amma Allah ya sanye ni ke ki gode masa ki gaba da gode shi Allah subhanahu wata'ala baya barantar da mu baya kuma watsar da al'amuran mu matakar dole muna tare da shi don haka ne yar uwa ki iya abin da zaki don mai neman yardar Allah subhanahu wata'ala a wa'idan adadin kwanaki wa'idan kwanaki masu daraja masu girma mu yi iya abin da zamu don neman yardar Allah subhanahu wata'ala iya ƙarfin ki iya abin da ba ki a samun ki bai kuma ƙarfin ki kyauta ɗari ba ba da ɗari a wanda kika ga cewa ɗarin ba ta yi maka amfani hamsin ce ba da hamsin ta a wanda kika ga hamsin ta za ta yi maka amfani ita dukiya tana amfani ne a kwatankwacin halin da ta samu kanta duk samun idan ba aikin kike irin wanda Allah yake so ba na wancan da take da ikilasi karamin alkhairin ya fi alkhairi a gurin Allah subhanahu wa ta'ala dan ke wancan wanda ke ganin kina yin bashar bai don haka ne yan uwa mu tauna kawo gabe tsammani da Allah subhanahu wa ta'ala mu yi kokari mu nemi ilimi a cikin rukun aikin da zamu wanda mun san cewa muna yi ne don Allah muna kuma yi ne don kwaɗayin lada a gurin kada mu yi abin da bamu da ilimi a cikin shi da nan dai kwanaki suna ta ƙara karatarwa mu yi kokari mu ta ƙara neman haske a gurin malama yaya ne ne ake yin kaza yaya ne ne ake yin kaza kada ne wani aiki da yake tafi da jahilci a ci domin zama da jahilci shi yake sawa ka samu Allah ma ka ɗaura cewa ibada ka yi zama da jahilci shi yake sawa a miki umarni da wani mummunan abu a ce miki kuma Allah ne ya ce saboda ni ba ki farko na addinin naki ba ya kamata mu ƙara cewa mata su jajirce su fito neman ilimi sosai da sosai fiye da da ko don abubuwa da suke ta faruwa ta su suka da suke wuce a cikin garin azar garin da yake da tarihi a musulunci kuma har yanzu ake kwatanta shi cikin masu kwatanta addini amma aka samu wanda har yanzu suke karɓar wani sako na ƙarya a bambancin ma ara'a zunubi da manzo sallallahu alaihi wa sallam kuma wai a ce wai wannan al'amarin wai ana shi cikin ilimi kuma cikin ibada ƴan uwa kar ke duk zauna da jahilci na ji ba faɗa a wani majalis gida cewa ne wani mai gida ya hana iyalansa yin karatu muna mu'amala da gidan muka ce za mu sa yara a makaranta sai ta ba za su karatu ba ita kuma ƙorar saboda tana gaban 'ya'yan suna mata tarbiyya sai ta ce eh gaskiya kan da yake suna kaza suna kaza na ce sai mu kan ita a samar da mafita ko da iya islamiyya din su dinga yi sai ya ƙara cewa ba za su islamiyya ba ba sai nace to mu kuma ba ma tare da shi matar tun tana ɗan zuwa kula da nuna mu nan samun zan hankali ta gaba da damu ba saboda ƴaƴan za su yawan talli ko a lokacin da kika tunanin cewa ɗan ya bar karatun shagon gidan da ko wallahi kun rusa rayuwar da gaba ɗaya shi mai gida ba ta gane ba shi mai gidan ba gane ba ne amma ne mushriki ne ya san me yake yi ya san ko me yake so ne ban tashi jin wani abu ba sai kiran da na cewa a zo a tallafe su ga shi nan yarinyar tana da ciki ba take na uban dare dan Allah wani gyara zan kawo a wannan gidan yan uwa mata wallahi ku fita ku nemi ilimi tun da Allah ya kawo mu wannan zamanin da aka ce ga nan waɗansu ƴan ɗariga da suka buga fili suka ce wai a musanya mata a tsakanin juna matar wani da kwana a ɗakin wani matar wani da kwana a ɗakin wani addini ne daga manzo sallallahu alaihi wasallam wallahi ba za mu gaji da faɗin cewa mata su koyi shi karatu ba yanda aka ce namiji ya karatu wallahi ba kamata ya karatu domin sai Allah idan ya ambaci musulmai maza sai ya ambaci musulmai mata mummunai maza sai ya ce mummunai mata masu sallah maza sai ya ce masu sallah mata masu tsoron Allah maza masu tsoron Allah mata har ƙarshe ya ce masu ambatan Allah maza masu ambatan Allah mata yar uwa kar ki kasance ki mutu kina zahira wallahi ba za ki wa Allah uku da komai ya karba ba don idan da ilimi a kai ana ce miki manzo ne ya wani umarnin ke kin san annabi ba zai sako da dalilci ba ke kin san ba zai sako kai yana raye bai faɗi abu da fasikanci ba sai bayyanan ne ba a sai an yi wasu da ya kai a wani fasali a doron ƙasa kuma ke a haukarki kina yi a kan ibadar ke yi bakin cikin shi ne idan da sun san cewa laifi suke kuskure suke yi ai muna sa musu tsammanin neman tuba a gaba ko to sai suka ɗauka ibada suke yanzu jira ma suke wani lada za su gaba wata ɗaukaka suke jira a gurin wani jahilci ya kai jahilci wani ya su lafi ƴar uwa ko da kuɗi su tafi kan karatu ba a saurarawa a mazaje wai yanzu cewa ne wai ba za a bar su tafi kan yabi ilimi ba walau na boko ko na arabi don rayuwa ta zama dole sai kin san abin da suke kada a ɗora shi a kan abin da zai kai shi ya kai shi zai baro kowa ta nema wa rayuwarta mafita ta nema wa rayuwar ƴaƴanta mafita idan kin ga uba yana da fara fara karatun yara don Allah ki dace ce yaran ki karatu ke ki iya abin da za ki iya kar ki bar yaran ki jahilci domin in kin bar yara ki jahilci aka aure da su to don abin da ya faru da su wata mummuna ina da kamar shi ba ki rabu da uban da yake ba zai ba ko rai da hali ke ki iya jajircewar ki taimaka mishi don Allah ki samu karatu wannan rayuwar da muka ɗauka muka ɗauka ita ce addini to wallahi za ta ƙara ta gaba a gaba Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya da mu ya shirya mana da Allah ya karɓi ayyukan mu ya yafe mana kurakuran mu idan muna da wani kuskure a cikin ayyukan mu ya Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana kwanaki ne na neman tuba muna neman tuba Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana muna neman buɗe a gurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya sa mana albarka a neman mu Allah ya sa mana albarka a zamantakewa auren mu da zamantakewa a ɗan uwan mu wa subhanaka allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillah Allah ya sa ka wa mai magana ba mina kallu da alkhairi to gudu dai daga shan wannan muhadara ta mu ta kasance ga abubuwa amma su daki daki tun daga yanayin yadda za mu kasance a nan ranar sallar ilimin Allah ya hada mu da rayuwa da yadda za mu yi yanka da kuma aka koma yadda za mu yi tarbiyya da ƴaƴayenmu da zamantakewar mu ta rayuwar aure gaba ɗaya. To har kullum haka zauna sai an samu kamo abun da za ka ji shi saboda bai an jami yin ruka da Akwai ilimin da ke baki ji shi ba ke kin je kin dawo baki ki wala Allah cikin kogin da gefen nan wani ta nan wani ta kan ko ya hada ya zagaye. Ke san ki suna ba ku san ba. da gaske mutane ana ganganci a ranar sallar idi a lokacin da aka ce ana hutuba mun kuma lokacin da gaske mu rigida ko mu ke kai da kunya Allah subhanahu wataala yana kallon ga mala'iku ana fadan ababe a kuma hukuma ta shi gaskiya mu gyara mu san zuwa mun yayi mata ku ne kamata mu koyar saboda mu mu ƴaƴan suke tare da mu mu mai da hankali a kai dukkan abin da wani yake kowa sai ƴaƴan mata su tashi a kansa kuma dole sai an bamu kamashin zulumin abin da wani gyara musu ba Allah ta'ala ya dace kamar la yayin da malama ta faɗa sosai da dama wasu Allah musu hanyar arziki fiye da mu abokan zama ba wai sun bi su ba saboda su suna da nauyi mai yawa akwai ciyarwa akwai shayarwa kudin wuta kudin ruwa wani biyan gidan haya kudin makarantar yara da dama nauyi yana da yawa akwai amma ni ke Allah subhanahu wataala wasu ababen ta yi ke ke zama wajibi a kan ki ba ke kuma kina da wani gefe kada ki ta bayan sallah muna da bikin wanda da wance kada a fitar da akwai da za a tattare ni na zai layya ba zan yi ba hajiya ba zan layya ko ki taimaka ba wa ummi ki ta ba ummi ga wannan ka sai dai ya kamar ku gari a cikin ahalinka Allah subhanahu wa ta'ala zai baki lada zai farki da ke wannan miji kuma za ki kara daraja a gare shi idan da darajar ki ba ta kai ta ba wannan abin da kika zai kara ganin tabbatar da gani kin zama da gaskiya mace mai ilimi mai san amfana da ita a har kullum mun kai abubuwa da za su kara mana daraja da kima a rayuwa mu domin yardar Allah subhanahu wa ta'ala biyayya za ta karu tsakanin mu ke da ƴaƴayen saboda mutum kin taimaka wa mahaifa amma da dama sai mu kulle kuɗaɗe mu yi gyara ɗaki mu canza kujeru mu canza gani a mu yi kira da gidan kaya mu gyara shi kira da zai kiwon kuma mu gama zaɓen mu cikin rayuwar ban tausayi gaskiya wasu matan suna bani mamaki wannan ba yi bane ba burgewa bane hajiya ki je ki nemi ilimin da ake gyara zamantakewa idan Allah ya zarce ku da wani yayin Allah wake ki gyara wadani duk da manyan da Allah subhanahu wa ta'ala ne to Allah ya dace da mu sakamakon gaskiya lokaci ya kure kuma ana azumi za a je a yi ababen shan ruwa kada a shiga wata hanya mu mu shiga da abokan zaman mu ko mu kanmu ba mu ta gida mai shan ruwa kamar yadda muke so ba da ƙarshen na cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya jiwa malam da rahama Allah ya gafarta miki ubangiji Allah ya kai haske kabarinta tare da iyayenmu da kakanninmu da yayanmu da kaninmu da sauran malamanmu fatan mu Allah ya azurta mu da wasu hajjirai a gidansa ko kai ku ne irinsa wanda mu za su zo su cikin ra'ayin tsaya Allah subhanahu wa ta'ala ya gabo da du'a ina mu to ran malamu suka dora wanda masallaci mai tarin albarka suke abin da yake yi ko wanda ya barka Allah ya dakatar da su ya ƙara sai da muku biyar ku ubangiji ya ƙara muku zakari da korewa da zurfin cewa wajen dorawa da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da wanzar da dokoki na Allah subhanahu wa ta'ala ɗalibai da suke kwanan tawaye neman ilimi a nan Allah ya dawo da su su samu abu da su ma za su san ga wasu wajen su zama mataye masu karantarwa wanda su ma za su huta su kuma wani gefe su masu da wani gefe namu. Iyayenmu da kakarinmu da malamanmu da yaku da kananmu da ba su lafiya ko ina ko asibiti Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lafiya. Masu lafiya Allah ya kara mana lafiya da abin da za mu ci. Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙon ba wanda suke da ciki a cikin Allah da zai su lafiya wanda ba su da ciki suna neman idan alkhairi ne a gare su Allah ka azurta shi da shi. idan ba alƙali bane Allah kamar ta wuri da umina da ba ta mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bata bai bata ba kuma sai ka wuri kuma kai ta zama gaba sai uwar mu ne Allah ta wani subhanahu wa ta'ala ya rabu wannan da karshe ina ta kauta mai neman taimako ta yaron ta bashi da lafiya tana neman taimako a taimaka mata to yan uwa wannan majalisin ku ne makarantar ku ce ko da mun tafi kuma za ku je wani taimako da tallafi da abin da Allah gore muku ta ga wannan ɗan yaron shi maraya ne kuma ba shi da lafiya za a mu ba abin da mu da yanayin yadda rubutu ne kasance bai ruwa ruwa yi wanda za mu yi wannan ba daga ƙarshe wannan ya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم انا نسالك الجنه تعوذ بك من النار اللهم انا نسالك الجنه تعوذ بك من النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نسالك لانك انت الله لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض يا من لا الكرام يا حي يا قيوم يا الله كما هو يا دام دار الوضع تسكين دام دار الوضع تفوت من الله قدور من الله قدام من الله كيف من الله قدور من كثير من يعمل ذات ومن كثير وذكر من kan yi da mata suke neman karanta wa ubangiji ta jafa mata da ɗaya da murfi ya maka kana mu gajiyawa ta ƙara wani zafi cewa yan ƙungiya shugabanni da yan miliya yan agaji Allah subhanahu wa ta'ala ya zo da mu akan da ya ba mu dukan dacewa wannan zai ya zama hajjar mai shara wani muna gunta fiye da wanda muka yi a baya Allah ka samu na wannan aiki da mu Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka fiye mana riya ko ni da kai a cikin wannan tafiya ta subhanahu wa ta'ala bi idan ya mazkur wa salamu alaikum wa alhamdulillahi rabbil alamin Allah mai da harabi ba sai dai kawai ana yin sa ne ɗabi'a ne ko al'ada ne na na kasa ganewa amma ina so mata mu gane ba shari'a ba ne kar ki yi shi a matsayin aiki kika yi wai kina jiran lada a'a
duk abin da annabi bai ce a yi shi ba Allah bai ce a yi ba to ba a jiran na da a gurin shi shi yasa hannu sake yin wata magana a gurin safa da marwa aikin safa da marwa da ake yi wajibi ne ga mai aikin kuma ko mai aikin hajji sai na ce akwai wani guri da za ku ga maza suna gudu mata ban da mu a tsakanin safa da marwa akwai wata wuta da ake kalla koriya ta ɗau daga wani layi zuwa wani layi wannan bagiran maza ne kaɗai aka ce in sun zo wurin yi sassarfa amma ban da mata me yasa aka ce maza su sassarfa wannan bagiran nan ne ku yi maza maza ku bar wurin. To shi yasa maza an sun zo wurin suke yin sassafa amma hannata ya kar mata kina tare da mai gida in kin ga ya zabura ya hau sassafa ke ba ki shiga da gudu ki shi ba sunnar mu bane ba ta. Muna yankan bangaren da ya shafi mata ne mu tuna san. Ban yi magana akan sassafar mata ba a wannan wurin don ba ma yi. Mata ba sa sassafa a wurin da suka je su wannan bagire da ake yi sassafa. Alhamdulillah maudu'in mu yi magana akan zani magana akan wayannan kwanaki masu daraja sallar idi tare da ni da kuma laifiya. Abu na farko dai wayannan kwanaki gaba ɗayan su Allah subhanahu wa ta'ala ya girmama su. A yadda yake ce sun ma kowane kwanaki daraja. Malama su da ita ta baba akan har kwanaki goma na ƙashin ƙarshen Ramadan ya tar kwanaki goma na ƙarshen Ramadan. Domin su kwanaki wa'ilin yinin da daren dukansu suna cikin wannan kwalalar da alkhairu. Ramadan kuma sai aka ce iya daren da yake da alkhairu. Sai wasu ka ce a to ai Ramadan yana ɗauke da dare na lailatul qadr. Shin sun manta ne a wa'ilin kwanaki goma kuma akwai ranar arfa? Ranar da Allah ya ɗaukake ta fiye da kowace yake yin yafiya fiye da kowace irin rana ranar da Allah subhanahu wa ta'ala yake ya ya yake da take tashi yau guda saboda tsabar gani yake kiban da ake wa mutane ana kai su aljanna kamar ba za a rage dan wuta ba saboda tsabar da rahama da Allah subhanahu wa ta'ala yake ya biya da Allah subhanahu wa ta'ala yake shedan gani yake ba za a rage sauran yan wuta ba to a cikin wannan kwanakin ba don haka da su wa'ina kwanaki abun karramawa ne yar uwa kar ki bari yi wasa da shi mu yi aiki mu samar da kanmu alkhairi mu ruban yawo kanmu alkhairi a cikin shi harshen mu su kasance suna faɗan alkhairi ko aiki kike yar uwa za ki iya jikin kai da kawowa kike za ki iya istighfari ambatan Allah mu muni dama ko yaushe san ake yi Allah kada ya yi nisa da bakin ki don me kada lokacin da wata masifa ko bala'i ya zo miki abinda kika saba ambata wallahi za ki ambata da dama daga cikin masu munanan kalamai sukan tashi a halin operation ko wani abu a suna naushe a shan idan dama ke mai mummunan furuci ne ko mummunan furucin zai to a wayannan kwanakin ake so ki horar da harshen ki goyar da harshen ki da ambatan Allah subhanahu wa ta'ala da fadin kalmomi masu daraja masu tsada karatun alqur'ani na filfili azumi idan Allah ya bada dama kwanaki ne da annabi alaihi salatu wa salam ya ce babu wasu kwanakin da Allah yake so a yi masa aiki na da'a irin waɗannan kwanaki. Sabai da suka san da hali suka san wahalarsa ta irin yadda ake fita da ayi sadaukarwa a kan ya rasu da walar jihar yake na abu walar jihar. Suka ce ya rasu da har yin jihari don Allah yake kai har yin jihari don Allah. Wanda ya jihari ‘yar uwa bai kai ki ba idan kika yi bauta a cikin wannan kwanakin. ku tafi jihadin nan. Fargaba kullum ba cikin rayuwar su take, ka fita za ka dawo ne ko ba za ka dawo ba. Ka fita ka yi ban kwana da iyali ne ko ko za ka dawo ka rike shi. Sai aka ce yanzu wannan bauta da kike wani Allah azumi kike, wani Allah istighfari kike, wani Allah karatun alkur'ani kike, sadar da zumunci kike, insani kike, kyauta wa marayu ko wasu sadakoki ne. To, duk wannan aikin da kika yi sai Allah ya ɗauke shi ya rikar da ladansa kwatan kwashe irin wa'ancan rana da sahabbai suka samu a wancan lokaci. Mu ba idan ba da irin wa'annan kwanaki ba a yanayin mu da yanayin ayyukan da ba za mu cimma abin da ake so a cikin yan lokutan da Allah yake ba mu ba. Wayannan al'amuran abu ne da za mu girmama girman yin su mu ninka ninka wasu. Mu hana idan mu bacci, mu yi aiki sosai